بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau muna laraba 19 ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan april shekara ta 2022 shehu guddu bin sidi ne yana cewa ahalan bi shaharil ajami ibrila shaharil karami a karim bi ardil harami maulidi khairi mursali a lissafin ajami wannan sana da ake cewa shamsiya to a irin wannan dare aka haifa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawwa 20 ga watan april yawwa shine yau ke eh april ba to shine shogun dibin sidi ne yake lale da wannan wata da ahalan bi shaharil ajami lale da watan ajamawa ibrila shaharil karami shi wannan watan april wato wata na girma a karim bi ardil harami al'adabin girman ƙasa harami maulida khairi mursali wato gun da aka haifi fiyayyen manzanni zarf maulidi kaga ana ya zama zarf makan kenan eh gurin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al'ajabin girman gurin al'ajabin alkhairin gurin al'ajabin alkhairin wannan wannan rana ta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum wannan da suke zakkewa wato alfasha shine zina daga matayenku to ku nemi a yi shaida a kan hakan ku nemi shaidu guda hudu na daga musulmi ‘ya'ya in shahidu idan wato laifinsu ya tabbata suka shaida su musulmi ‘ya'ya kuma’ to fa amsikuhunna fil buyuti to ku tsare su a gidaddaji hatta tawaffahunna al mautu har dai wato mutuwa ta riske su su mutu aw yaj'ala Allahu lahunna sabilan ko Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu wani hukunci da zai tsamar da su daga wannan ɗaure ma'ana dai har a canza hukuncin Allah ya so yawwa ku tsare su har mutuwa ta zama ajalinsu ko kuma Allah ya kawo wani hukunci musayar wannan wanda ta sababinsa zai sa su fita. Wannan hukunci a farkon musulunci mace idan aka tabbatar da ta yi aikata alfasha da shaidu adalai to sai a tsare ta a gida ba za a batta ta fita ba har mutuwa ta riske ta. har sai da Allah ya saukar da ayat cikin suratul nuri sai aka shafe wannan hukunci da yin bulala ko kuma yin rajon jifewa kenan na'am
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما na'am فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما mm.
إن الله كان توابا رحيما Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallazani ya'tiyani haminku wannan da suke aikata alfasha daga cikin ku to fa'azuhuma wannan wato ku yi musu iza'i iza'in nan ta zai kasance da ƙuristawa wato a dinga wa mutum da baki kenan a gaya ma ku a nuna mishi kuskurensa a yi mishi faɗa da kuma duka da takalma da firgitarwa shine duka ya ɗau iza'i to fa in ta ba in suka tuba wa aslaha suka gyaru ma'ana suka tuba gabanin alfasha ɗin nan suka gyara ɗabi'ar su to fa a'ridu anhuma ku kame gabarin cutar da su inna allaha kana tawwabar rahima ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance mai karɓar tuba ne mai yalwar rahama Faharuddin Razi ya faɗa ya ce an keɓanci tsari ga mace shi kuma namiji aka ce a yi masa ko a dake shi ko a kuristar da shi ko wani abu makamancin wannan domin ita mace wato tana afkawa ne zuwa laifi idan ta fita amma idan tana gida shikenan magana ta ƙare shi kuma namiji ba zai yiwu a tsare shi a gida ba saboda yana buƙatuwa zuwa fita wajen samo abin da zai ci ya sha da haka shi yasa aka sassafa uƙubar su ɗin ya zama uƙubar mace daban uƙubar namiji daban wanda duk malamai sun faɗa cewa wannan duk kafin a saukar da malaman tafsiri sun ce kafin a saukar da ayar wato rajamu ne da ayar kuma jildu kenan duk wannan haka ake yi shi namiji a yi masa iza'i iza'i ne shine a tabbinsa da takalmi ana jibarsa da takalmi ana dukansa kuma ana kuristar da shi ana Allah wadai da abin da ya aikata ita kuma kawai a tsare ta a gida a hana ta fita saboda ita an tsare ta to an toshe kofar fitina saboda haka shi kan ba zai kullu ba saboda yana bukata ya fita ya je ya nema ya wasu abubuwa to sai aka bambanta hukuncin nasu ya zama nata daban nata daban kamar yadda Imam Fakhruddin Dinar Razi ya faɗa na إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Allah ta'ala ya ce innama tawbatu ala Allah dahir dai tuba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa zatin sa karbar wannan tuban wani ilmi to ya tabbata lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati ga wanda suke aikata wato laifi bi jahalatin ka ce da gangan bi jahalatin da rashin sani duk wanda ya aikata sabo to akwai jahilci a cikin wannan aikata sabon ko da kwa ya san sabo din akwai jahilci wato akwai rashin sanin kadarin wanda ake saba a ciki yawwa saboda haka ko yaya ne sako yake to akwai jahalu a ciki saboda haka wasu suka ce bi jahalatin ai da ganganci kenan tuba dahir tuba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta wa zatin sa cewa wannan irin tuban zai karba to shine wanda wanda suke aikata suna aikata shi bi jahalatin wato da rashin sani thumma yatubuna min qaribin sai su tuba a kusa da gaggawa yaushe ne tuba a kusa shine gabanin mutuwa ta mamaye su fa ulaika wa'annan wanda aka subanta da wannan suba ya tubu Allah alaihim Allah yana karban tubar su wanda ya tuba gabanin mutuwa ta mamaye shi to Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tubansa wa kana Allah alima aliman hakima ubangi tabaraka wa ta'ala bai gushe ba aliman masani da halittarsa hakiman gani da cikin shari'arsa saboda haka anan karban tuban ya gani kamar yadda wato al-Imam al-Qurtubi yake ma'ana ammatun li kulli man amila zamban kamar yadda ya faɗa ya game ga dukkan wanda ya aikata wani zunubi sai wasu suka ce a'a ga wanda ya jahilta in an ce wanda ya jahilta kawai to ana magana cewar wanda ya jahilta abin da ya aikata shi a tunaninsa bai san zunubi bane ba kaga an fassara shi da jahalu da wata ma'ana kenan ba wacce wanda take maganiya ba to wasu ka ce abin da ake nufi kenan ga wanda ya jahilci wato zunubin kawai ma'ana bai san zunubi bane sai ya aikata amma dai batun tuba din ga kowane irin zunubi kuma suka ce ba wannan ayar ba ce a wata ayar al'umma gaba ɗaya sun gamu cewa tuba dole ne akan mummuni wajibi ne shi tuba duk wani zunubi wajibi ka tuba masa haka mawlar bishiyar tijjani ba a radiyallahu anhu a cikin ɗaya daga cikin rasa'il ɗinsa wanda ake ce musu taratu wato shi tuba daga kowane zunubi dole ne sai ka tuban masa dan haka Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ya ku mu'minai malamai suka ce tuba yana inganta daga wani zunubi ana yin wani zunubin kana wani zunubin sai ka tuba wa wannan zunubin wannan ko ba ka tuba ba suka ce wannan din ya inganta bai hana wancan karɓuwa ba yawwa kasancewar mutum bai zunubai ne yake yin su guda goma sai tuba daga biyar to ba za a ce dan bai tuba daga wayannan biyar din wayannan biyar din ma ba za a karba ba suka ce tasifu min zambin ma al-iqamati ala ghairihi min nau'i banda mu'tazilawa su mu'tazilawa suna ganin a ai ba zai ba zai yiwu a ce da mutum bai tuba ba sai ya tuba daga dukkan kowane zunubi don babu bambanci tsakanin wani sako da wani sako. Idan bawa ya tuba, Allah ta baraka wa ta'ala ganin damansa ne ya karɓi tubansa ganin damansa ne ya ƙi karɓa. Shi karɓar tuba ba wajibi ne ga Allah ba min tsariƙil aƙali. Yau, ta hanyar hankalin ka tsaya za ka ga ba dole ne in Allah ya ga dama ya karɓa, in ya ga dama ya ƙi karɓa. Saboda shi ba wanda zai wadabta mishi, tabaraka wa ta'ala. eh dan haka shi dai ya ce yana karɓar tuba huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaqu an sayyi'ati wani tabaraka ta'ala shine yake karɓar tuba daga bayansa kuma yake yin yafiya ga miyagun ayyuka a wani gurin yace alam ta'lamu anna allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadi alam ya'lamu ba su san cewa Allah tabaraka ta'ala shine mai karɓar tuba ga bayansa ba a wani gurin yace wa inni lagaffarul liman taba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba so da haka ba da labarin ubangiji tabaraka wa ta'ala bisa wasu abubuwa wanda ya wajabta ta ga zatin sa tabaraka wa ta'ala wanda ba wanda ya wajabta mishi ba to yana hukuntuwa ne da wayannan abubuwa so da haka amma hankali yana ganin su ba wanda zai wajabta wa Allah tabaraka wa ta'ala yin kawai dai ya ce in an yi zai karba to in ya karba din da rahawarsa ne da falalarsa tabaraka wa ta'ala eh kamar yadda hadisi manzo Allah sai ce da ma'azul jabal atadri ma haqqul ibadi ala Allah ko ka san me haƙƙin bayi akan a gurin akan Allah tabaraka wa ta'ala sai yace Allah da manzon su ne masa yace ce Allah ya shigar da su aljannar sa yawa amma wannan duka da falala Allah ne da rahamarsa da alƙawarinsa wanda yake na gaskiya kamar yadda yace kataba ala nafsihi rahama ai wa adabiha Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari da ita. Da haka wannan ala ɗin kasan kalma ce mai nauyi ala yau tana ɗaukar wato abu na dole ne. An bayanta shi yasa wasu suna yin amfani da ita suna yin kirari ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka ji mutum yana daukan kalmar alaika ya kaza wannan ya Allah ne kadai zai ga annabi haka duk duniya ba wanda zai ga duk halitta ba wanda yake ga annabi haka sallallahu alaihi wasallam sai Allah ka ce da manzo Allah dole ce kaza wannan sai Allah akwai munin ladabi a ciki an bayyana munin ladabi kuma wai da sunan kirari ne yau an bayyana alaika ya kaza sai a kira sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam mutum bai ka ba ka san abin da kake faɗa ba ka faɗa abin da ka san kana faɗa ka san me ka faɗa mana ka a ce ka a ce to abu kaza da kace me kace baka sani ba saboda haka tana da nauyi kalma to da haka Allah tabaraka wa ta'ala da yace ala anan din wasu malaman tafsiri sai suka ce wato majaziya ce ba hakika ba ce domin dukkan huruful jar din nan bayan ma'anonin su na hakika kuma suna da ma'anoni na majazi wanda zaka ga a fiqihu ana cewa ila ce amma mai ma'anar ma'a ko ilal ka'abaini sai a ce zuwa ba a cewa ida tare da idan su ko ilal marafiki sai a ce tare da suka sarar hannu sai a ce ila ce mai ma'anar ma'a amma ila ma'ananta ta hakika izuwa to a majazi kuma tana zuwa da ma'anar ma'a kamar yadda duk hurufin zarar din nan kowace tana shiga ta aikin kowace gashi nan ma'anar hurufin zarar to ita wannan ala din sai suka ce wato ita ma majaziya ce anan da yace a a a wato mene farko ayar innama tawwatu ala allahi ko innama tawwatu ala allahi to alaƙin nan da suka ce ma'anarta a nan inda inda lahi yawwa ma'anarta kenan innama tawbatu ala lahi ay inda lahi a gurin Allah dayar tuba wanda yake karɓaɓɓe a gurin Allah ba a kan Allah ba kaga kuma a ce an bayyana yawwa haka malamai suka faɗa shar'an tuba shine nadama da zuciya barin saban a lokacin da ake ƙudiri cewa ba za a kuma yi ba kuma a yi hakan don jin nauyin Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma akwai shar'in akwai haƙƙin ɗan adam to a yi ƙoƙari a nemi kuɓuta daga gare shi a sanar da shi sai dai in sanarwa kuma za ta tasar da wani balli za ta tasar da wani rigima an fahimta to sai kai ta kankan da kai wurin Allah kuma kan Allah ya shiga cikin al'amarin shi ma yawa sai mutum ya yi wannan in abin zai kuma tada wani balli da wani hargitsin da yake kuma a rufe to wannan sai suka ce sai kai shiru sai kai ta neman Allah ya shigo cikin al'amarin idan mai iko ne ya shigo din sai ya warware eh kai ya tuwan ya karɓi tuwan shi kuma ya sallame shi daga taskarsa tabaraka ta'ala an bayyana da haka wannan su ne sharaɗan tuba annadamu alama fata anniyatu Allah ya'uda إلى ذنب في وضعه عليه من أمره وأن يترك المعصية في حالتها إن كان متلبسا بها yau ba zai yiwu kana cikin saɓon kuma kana cewa ka tubo kuma a lokacin kana yi ba a'a sai ka bari amma in kaddara ta sa ka koma to kakka ga cewa dan jiya kayi kayi nadama ka tubo yau kuma ka koma kuma ka sai ai shikenan bai amfani kuma ka tubo kuma tunda in kayi ko a'a an kai din ka kuma ka kuma tuban an bayyanta har shedan ya zama shine tababbe ya Allah ya taimaki mutum sai ya zama ya rabu da da abu ba a cewa dan baka kame din ba kuma ka daina ka ce zaka daina tuwar a sai ka sai ai ta tuwar a haka sun mai tuna min qaribin gabanin mutuwa kenan suka ce gabanin ya zo gargara inna Allah ya qabalu tawbatal abdi malam yugargir Allah tabaraka ta'ala yakan karɓi tuban bawa muddin bai zo gargara ba shine lokacin da rai ya zo karankarwa za a zare za a zare shi sannan mutum ya ce inni tubtul ana ya tuba to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ba ya karban tuba a wannan lokaci sai dai hakuri kawai ba karban musulunci a wannan lokaci ba karban ba karban tuba
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار نعم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وبني تبارك وتعالى يتي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كربان توبة baya zamowa ga wanda yake haike wa sabo kuma ya ci gaba da yi har sai da mutuwa ta mamaye shi sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah wannan tuba ce ta mai tsananin bukata ba a karɓarta shine inna Allah ya qabalu tawbatal abdi ma lam yugargir walal ladina yumutuna wa hum kuffar sannan Allah baya karɓan tuba wanda suke tuban wanda suke mutuwa akan kafirci ba a karɓan imanin su lokacin da suka zo mutala da haka fir'auna da ya zo mutalar ya ce zai imani Allah bai karba ba sai ce al'ana wa kada sai ta kabru ko kun tambayar musu sai yanzu sai da ka zo mutalar ka da raka wani garaku sai da dilmiya ta riski ya ga za a zare rai wa makawa sannan ka ce za ka ci bilis ai ba zai yiwu ba to da aka ba a karɓa ba to Allah ba ya karɓar tuban ko imanin wanda ya zo gargara yawwa za a zare ransa kenan amma duk wanda ya tuba gabanin gargara kowace irin sheke aya yake yi to in ya tuba Allah ya karɓi tubansa tabaraka wa ta'ala balladhi la yamutuna wa hum kuffar wanda suke mutuwa kan kafirci ba a karban imanin su lokacin da suka zo mutalan ulaika atinna lahum azaban alima ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce wannan mun tare dan musu azaba wanda take mai radadi Allah ya kiyaye
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة بينة وعاشروهن بالمعروف نعم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويسأل الله فيه خيرا كثيرا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bi halatta gare ku ku gaji mata tilas ba Rana bi halatta gare ku ku sanya mata su zamo kamar kayan amfani ba da za su dinga tsiratuwa ta hanyar gado daga wajen wannan mutum zuwa wajen wannan mana ku dinga gadon su bayan mutuwar mazajen su dan tilasta musu sai na Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yace sun kasance a jahiliya idan mutum ya mutu to waliyansa su ne suke da mafi haƙƙi da matarsa ko matansa in sun so ɗayan cikin su ya aure ta in sun so kuma su auren wada waninsu in sun so kuma su hana ta auren gabaki ɗaya da aka ake wato matama a zamanin jahiliya tana cikin amci aka ɗaya take da abin da da aka bari su gida da gona da kuɗi da waya ita ma ciki ake saka ta yau da saboda haka za a gaje ta an gaje ta in wanda ya gaje ta in ya so ya aure ta in ya so kuma ya aurar da ita ga wani in ya so kuma ya ce ba za ta yi auren ba to shine wannan ayar ta sauka Allah ta'ala ya ce bi halatta gare ku ku gaji mata ba ku sanya mata su zamo kamar wani kayan amfani da za ku dinga gadar su kuna tilasta musu akan haka wala ta'dhuluhunna litadhabu bi ba'd ma ataytumuhunna sannan bi halatta gare ku ku hana su yin aure ba ko ku kuntata a gare su dan ku tafi da shashin abin da kuka ba su na sadaki illa an ya tile bi fahishatin mubayyana sai ko idan wato halin kasancewa sun zo da alfasha mabayyaniya ita ce zina sai da Abdullahi da Abbas Allah kara masa yadda yace alfasha mabayyaniya anan shine wato shine kaman tumbe na mace ya zama ta yin bote maka bore haka ba wani abu da zaka sa ta in ka ce ayi gabas sai ta ce yamma in ka ce ayi yamma ta ce gabas duk abin da zaka sa ba za a ba kullun sai rikici da hatsaniya da tashin hankali shine annushuzu kenan wal isyan anan yace shine abin da ake nufi da alfasha mabayyana to anan sai sadaki sai ya halatta ga ga mijin tunda an ce kada bai halatta gare ku tafi da abin da kuka ba su ba ku zama kun karba na daga sadaki sai aka ce sai dai in sun zo da alfasha mabayyana da haka sai ce alfasha mabayyana na anan shine gore na mace ta daina biyayya ta daina kaza to kaga ta yaya za ka ci wani abu na dukiyar shine ta hanyar kul'i kenan shine kul'i a wani abu ne da aka shar'anta shi a musulunci duk da wato na daga cikin abubuwa da ake kai suka a kansa cewan shi sadaki an ba da shi ne ga mace haƙƙinta ne a mace ta nuna tana so ta rabu da miji sai kuma a ce ta kawo sadakin shi ta damai da shi to kuma ya wancan maganar da aka yi aka ce an ba ta ne muƙabilin mu'amalantar aure da ke tsakaninta da mijinta to kuma ya aka yi yanzu aka ce ta bayar to da haka malamai da suka yi tadabburin al'amarin musamman daga baya-baya musamman fitowar su waɗannan ƙungiyoyi na mata da suke nuna cewa an tauye wa mata haƙƙi to don me yanzu za a ce ko shi hul'i sadaki ne to wancan sadakin da aka ce ta ci shi da abin da ya faru na mu'amala aure kuma ya aka yanzu za a ce ta dawo da mai mai gida shi to abin da suka ce shi babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna hul'i sadaki ne babu babu inda ya nuna cewa hul'i wai sadakin ne da aka bawa mace yawa tun farko kawai dai ita wadda aka yi hulɗi a kanta da ta zo ta ce ya rasulallah alaika sallallahu ina tsoron kafirci bayan musulunci mijina wani mutumin kirki bana wato kai bana korafi a kansa ta kowace fuska ko addini ko mu'amala amma Allah ya sani ba na kansa ka ji lamarin mata eh addini da kirki Allah ba ba na musun sa kan nan amma Allah ba na sa wata ta ce da Allah ta wata ran na dan dago labule na ga ya taho cikin mutane sai na ga duk cikin su babu baki irin sa mata kuma dan ga tsiri gashi take ga shugaba kaga ka ai lawari ya yi girma duk ta gama bayanin nan da ta gama ka alaihi salatu wasallam bai ce mata uffa ba sai ce mata ataruddina alayya hadiqatahu zaki da mai da gonarsa sai ta ce kwarai har ƙari ma yana so shike nan tana faɗar haka annabi ya raba auren alayhi salatu wassalam saboda yin hakan shine zaman lafiya ba a cika tilasta mata akan in aka yi matsala ake samu da za a yi a nan da shugaba ya yi alaihi tun da dai an ce ga addini ga ɗabi'u su ne abin da ake nema idza ka daba ilaikum man tardawna khuluquhu wa dinahu fa zawiju ga addini ga ɗabi'u wanda da yake da addini da ɗabi'u ya nema auren ɗauku ku auren mishi in ji annabi tara tara to amma gashi ta faɗa ta yi itirafi sai ta ce amma tana tsoron kafirci bayan musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba shine awwalu khulqin fil islam shine farkon khulqi to a nan da aka ce za ki da masa da gonarsa to su malaman fiƙi sai suka ga to ai gonar nan ita ya bata a matsayin sadaki kenan in za a kul'i sadaki ake dawowa da mai gida sai kul'i ya au to sai wasu malaman suka ce a'a ba haka ba ne abin da ya sa maza Allah sallallahu ya ce ta dawo da wannan saboda ba ta da abin da ta mallaka mai nauyin da zai za a iya ba mijin kamar wannan din shi yasa ya ce ta dawo da wannan din sannan aka ce to shi kudin kulki wa menene kenan me matsayin sa wani kudi ne sai suka ce ina kudi da aka ce ka ba matarka in zaka sake ta saboda ku zauna lafiya kan dan an raba a dinga gaba kuma ana kiyayya dan Allah baya san haka dan shi aure kamar yadda ake faɗa rai ne da shi in ran da Allah ya kashe shi to zai mutu ko ana so ko ba a so to Allah baya so dan ka rabu da matarka kuma shikenan sai ta zama abokiyar gaba ko abokiyar fada ko ba shi ba Allah ya ce wala tansa wal fadla bainakum eh abin da ya gudana na soyayya da kauna tsakanin ku ko kuma ta wannan dan an rawu ka ai wannan da haka sai shari'a ta kawo wani abu da zai sa a rabu cikin mutunci shine tamke sadaka kaɗan kawo wani abu e wa matti uhunna alal musi iqdur wa alal muqtir qadruhu mata'an bil ma'ruf shine ku jiyar da su dadi Allah yace mawadaci yayi gurgurdan yadda zai wanda kuma bai da shi yayi gurgurdan yadda zai mata'an bil ma'ruf bil ma'ruf hakkan alal musinina haka Allah yace wannan haƙƙan alal musulmi ɗin ya ƙara wa shi umarnin ƙarfi in za a rabu da mace to a kawo wani alhairi a yi mata to sai suka ce hul'i ma da ake muƙabilin wannan ne ba wai sadaki ba yadda kai ma in ka nemi za ka rabu da ita aka ce ka mata to ita ma haka an nemi taimaka don me don a zauna lafiya an fahimta in ta nemi rabuwar da kanta kamar yadda za mu ji ita in ta nemi rabuwar don saɓani tsakanin malamai kan cewa idan rikicin ana yin shi mutuwar mutabadar wato tsakanin mijin da matar wasu ka ce ha'a na a wasu ka ce a'a sai idan kamar yadda za mu ji in a cikin kamar yadda ƙurƙubi ya kawo anan so da haka wannan shine farkon hulɗi da aka yi na musulunci kuma ya karantar da abubuwa da dama daga ciki dinnan yadda ba a cika son matsawa mata ba akan ba sa son mutum ba a cika matsa musu ba eh gayar abin da za a yabi mutum da shi babu kaman abin da ta yabi mijinta da shi yawwa ina zaton sabitu bin qais ne bin shammas to gayar abin da za ta yabe shi ta gama yaban shi da addi kuma gaban shugaba ba alaihi amma kuma bai ma nemi wata alfarma ya ce ko in kaza ko a'a tana gama faɗa a matsayinsa na yadda mata alaihi salatu wassalam suke wato shayin haɗuwa saboda farjini wa mun ga yadda Zainab bin mata Abdullahi dan Mas'ud take faɗa ko tace da Bilal ka ka tambayi wannan manzo Allah sallallahu alaihi in mace za ta yi sadaka ko zakka ta ba mijinta yayi amma wala tukbiruhu man nahar kakkace masa wasu waye sai ta ce wa kana rasulullahi qad ulqiya alaihi almuhabbat haka ta fara kamar an ce to me dalilin da yasa kike cewa ka tace annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi kwarjini shine sutura husnul minhu bil husni fa ajabli zamanin lahul zamanu wi kawo kyau aka kawo kyau ya zamo yana yin defense wato yana kariya ga ga wannan kyan jamala da jalala kenan To amma tare da haka ita wannan baiwa Allah ta iya tsayawa, Jamila sunanta ta iya tsayawa ta faɗi waɗannan maganganu ka san lamarin ya girma. Da haka tana gawawa annabi ya ce zaki kaza ta ce za ta shi kenan ya raba ya raba auren. Tare da irin yadda yake son ta yake yake yake yake kaunarta amma haka aka raba. To da haka illa an ya cire bi fashi tin mu bayyana sai sayyidina Abdullahi dan Abbas ce shine mace ta tada karan tsaye a gida. ya zama ba daɗi abu ya ƙi ya ƙi cinyewa ba biyayya a ce a yi kaza har abin ya kai za a fita ba izininka to in abu ya kai nan kuma to sai sai a sai a sauwaƙe in abin ya ƙi gyaruwa to sai a rabu sai za a fita ba in ka ce ka a fita in ka dai ka tara an fita in ka ce ba ka a fita ba ka bari ka dai ka tara an fita to rushuzi kenan to in an kai wannan matakin in alƙali ya bincike ya ga eh ita ce take wannan ko tana buƙatar a rabu ne to sai a ce ta yi maka wani ihsani da shari'a take ce masa kuli kuma in an yi shi fasaki ne shine abin da mafi yawan malamai suka ce kuli fasaki ne ba saki bane an bayyanta yawa shi fasaki ne kawai an rabu da za a kaddara kuma za ku dawo to sabon aure za a ba batun tana idda ka ce ka da ita an fahimta saboda fasko aka yi yau babu sun ta ga inda saki ne to zaka iya cewa ka da da ita kaza kaza to da haka mafi rinjayen malamai sun ce kul'i ba saki bane fasaki ne yau babu ruju'i a ciki yawwa shi illa bi nikahin dalilin da haka su akwai wanda suke ganin saki ne amma ba kori da haka kaga kaga shine dai fasakin da haka babu kome a ciki sai an yi sabon aure yawwa kamar yadda shi abu muhammad ya faɗa radiyallahu anhu eh sai haka ba dawo ba sai dai da sabon aure in an dawo za a sake za a sake wani auren to shine Allah ta'ala ya ce illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyana sai ya ce wa ashiruhun na bil ma'ruf amma ba ku abuce su da da kyautayi ku abuce su da kyautayi wani irin kyautayi shine da abinda Allah ya umarce ku na daɗin hunna idan kuka ƙi ku matanku kenan kuka ƙi su ko saboda yanayin halitta ko na abu makamacin wannan to fa asa an takarahu shay'a da yawa kuke kin abu ya kusanta ku ki abu wai da Allah fi khairan kasira sai kaga Allah ya sa alhairi tuni a ciki an bayyana eh abu ne kuke kin za kuke kin za amma kuma sai kaga ashe akwai alheri a tuni a ciki eh so da haka in kun yi abota su ku yi hakuri a kansu ku ci gaba da kyautata musu ta yiwu Allah ya azurta ku wani ɗa na gari wanda idan ku zai sanyi da samun wannan ɗa eh sai a samu wani ɗa na gari wanda zai zama da duniya da lahira shine saurin ɗaukakarka a duniya kuma shine saurin shigarka ni'ima a lahira daga kuma ita wannan matar eh so da haka da yawa dama ake san abu kake ki kuma daga baya ya dawo ya zama alkhairi al-imam al-qurtubi yayi wasu maganganu guda biyu ana masu kyau akan ita wannan mu'ashara din mu'ashiruhunna bil ma'ruf sai ka ta magana yace ita fa mace idan hadimi ɗaya ma ba zai ishe ta ba yace alal mar'ati idza kanat la yakfiya khadimun wahidun anna alayhi an yakhdimaha qadra kifayatiha wato in mace ma ba hadimi ɗaya ba zai ishe ta ba to shi miji ya zama na biyu gwargwadon yadda hidimar za ta ishe ta sai ce ka san shi ba maliki shi kurdubi yau wa kabnatul halifa aka ce wannan matarka da ka aura yar halifa ce ko wal maliki ko yar sarki da makamantansa wanda hadimi ɗaya ba zai ishe ta mutu to lalle ya zama shine na biyun da zai dinga mata wasu abubuwa ya ce wa anna zalika huwa al-mu'asharatu bil ma'ruf yin haka shine mu'amala da kyautayi duk da hadimi imamu shafi'i da da Abu Hanifa suka ce a hadimi ɗaya ya ishe ta ba sai an ba sai an to mun ba ma ma hadimi a nan gaba ɗaya sai da haka hadimi ɗaya ya ishe ta ya isa ta ya taimaka mata wajen gudanar da da al'amuran hidima ɗinta to abu na takwas cewa in kuka ƙi su ba mamaki ko saboda yanayin halittarsu ko wani abu makamancin wannan to wannan aka ce ka jure e ƙarshe lamarin ya juya Allah ya azurta ka ƴaƴaye na gari daga ita wannan mata e da yawa sai ka an samu daga mace din wanda kake ki kuma sai a zama Allah ya ba ta ƴaƴa wanda suke za su zama maka sanyin idanuwa Allah sallallahu alaihi wasallam la ya farak mu'minu mu'minatan in kariha min ha fulukan radiya min ha aka eh kada mumini ya ki matar uwarsa wata mumina matarsa in wasu ɗabi'un ka ki su ba su maka ba to ai kuma za ka samu wasu ɗabi'un sun maka ana ka ki ta ki gabaki ɗayan da zai sa ka rabu da ita bari dai ka dinga yafe mata kurakuranta saboda kyawawan da take maka ai ba zai a ce ɗari bisa ɗari duk munana take ba to in ta yi kyawawan to albarkacin kyawawan a yafa munana a rinka ido a su shawara sai na abu laifin awar Allah ƙara masa yadda zuma fahimul ya ce na ji yana cewa inna razula la yastafiru Allah ta'ala fa yukhara mutum yakan ba Allah zaɓi akan wani lamari Allah sai ya zaɓa masa abu fa ya kada ala rabbihi azza wa jalla idan Allah ya zaɓa maka kuma yi ka daka ka dinga jin abin nan biyu bi sai kuma ka daka ji bai maka ba ka san dan adam saboda me saboda rashin sanin ka da aƙiba shi Allah ya san aƙiba an balanta kai yanzu yanzu ka sani shi kuma ya san me zai je yanzu da haka sai ka ce ya zaba maka abin da yafi alhairi a matsayinsa na wanda ya san yanzu ya san ji ya san gaba ya san abada sai ya zaɓo maka abin da ta yi a yanzu ba mai daɗi ba ne kai abunka amma kuma a gaba zai zai maka alheri to in ka ga yanzu ka ka zaba din kuma yayi ka ji abubuwan kai ba yanda suke so ba sai ka fara jin ba daɗi an fahimta to Abdullahi dan Umar yace shikenan bala ya bas an yanzu rafil aqibat bai jima ba kuma in lokacin karshen abun ya zo fa iza huwa khairun lahu sai zama abun kuma alhairi ne kai da kanka sai ka da kana cewa kuma ka da fa lamarin abun nan da ba ba haka abun nan diya kuce mun kaza kaza kaza kuma sai gashi to masanin aƙiba kenan Allah tabaraka wata'ala shi ya san shi yasa ake so duk abin da zaka yi ka ba Allah zabi in ka bashi zabi to ba za ka taɓe ba ma khaba manis tahara wala nadima manis tashara wanda duk yake yin istikhara in zai yi al'amari to ba zai taɓe ba an fahimta wanda duk kuma yake yin shawara a cikin al'amari da masu ma'abota ra'ayi to shi ma ba zai dinga yin nadawa a cikin al'amari a wannan dai malam mai risala shi wa abu muhammad kenan abu zaidi ka san a ilimi da addini da wilaya to ƙololuwa ne ke Allah ya yarda da al'amarinsa saboda haka yana da mata matan nan kuma gasa shi take eh shi dai abu Muhammad da ake ji mai risala mai risala to gasa shi take tana masa rashin kirki saboda haka irin rashin kirkin da har ya kai ya fito ma almajirai an sani da mutanen waje shi kuma yana shanyewa da haka har ta kai ma an fara mai magana akan ya haka ya kamata matan nan a sauke mata ya kamata a ai ba ta da kirki me zai sa za a ta zama to kazan shi arifi eh masanin Allah ne sai sai musu kad akmala Allahu alayya ni'mata fi sihhati badani wa ma'rifati Allah ba ya tuka min ni'ima ya ba da lafiyar jiki ga ilimi ya bani yace ga ni'ima ya min cikin abin da hannuna ta mallaka yace ita wannan mata da kun gani ina rike ta ta yiwu Allah ya aiko ta ne ta zamo ukuba a fasa zunuban da nake yi. Ina jin tsoron in na rabu da ita kuma ka a kawo wata ukubar da ta fi wannan, a bar ta dai iya wannan ɗin, ka ji magana Allah. Ya ce ta yiwu kafara ce ga zunubaina, duk wasu ɓangarori kun gana zuwa Allah ya min ni'ima ga lafiyar jiki, ga ilimi Allah ya bani. ga abin da hannuna ta mallaka na arziki to kuma ya ce ta ko ina ɗari bisa ɗari sai na ga daidai to ita wannan tun da kuka ganta to ku barta ta yi ita take zamowa sababin kafarar zunubai na lallai ba wani abu da zai samu musulmi na damuwa ko ɓacin rai ko sosuwar rai har ƙaya da zai taka face Allah ya kankare mai zunubansa da ita tunda haka ne kaga ta yi ita tana zamowa sababin kafarar zunubi ko kuma ta zama sababin ɗaukaka daraja ga wata daraja da za ka kai amma kuma sai an ɗan taɓa kaɗin an ɗan sosa ka sannan za ka tafi darajar ala ayyi halin mumini ba zai zama haka kawai ba a hasiban nasu an yi tara ko an ya kudu amanna ko la nuna sannan kuma ayar tana koya mana yin istikara a cikin al'amari an fahimta kakkana dinga kai ga zaɓin ka gaza mun gani dai ba har aiko aka dinga cewa sai bahari bahari kowa da an zo ya ce bahari bahari aka ci abawa Allah zaki ko ka gani muka ki gudulak ashe waye da Allah fi khairan kasira eh ashe shi gudulak da muka ki shi akwai alhairai kili a cikin zaga sanan burjik alal aqalla da yanka ce shinkafa dubu bakwai ce alheri ne na na gudulak da su tallafin mai da su tallafin haji da ake yi akwai tallafin haji da yake saka akwai tallafin kayan abinci da ake siyowa a siya da sauki akwai tallafin fetur ana siya da sauki da waye fafur aka ki aka farba aka ce ga wanda ake ganin shine zai zo ba Allah ne ya kawo wanda ake so ba an bayanta to zai zama na ashe shi akwai alhairi da yawa a cikin sa muka ki kuma aka mana wanda sharri da yawa yake a cikin sa gashi an bayanta yawa ko dai Buhari musulmi ne amma dai mu mun ji a jikin mu to ai shine saboda haka duk abin da zaka yi ka ba Allah zai yawa duk abin da za a ba Allah zaɓi shi kuma zaɓe ba ne biyu ne ka je ka yi zaɓe wanda kake ganin Allah ya haska ma kaman ka ne masa kyakkyawar zaton za a samu maslaha amma kakkan yanke cewa shi ne zai iya a'a ka dai zaɓe shi kana kyautata mai zato kana roƙon abin da kake fata cikin sa Allah ya haƙaƙe masa to kowaye ka je ka zaɓe shi da wannan kyakkyawar niyyar amma ba da niyyar cewar yanke shi ne zai iya ba an fahimta to shikenan sai ya zama Allah ya ba ku da shi ko ba abin da kansa ba zai zai iya ba balle kuma ya iya da ku gaba daya an bayyana ka an ga dai a cikin ɗan shekarun nan yadda komai ya hargitse ya lalace duka sama ta kowa ƙasa ƙasa ta kowa sama ya zama na abin da ake nema din lokacin matsalin din yanzu sun canja ma yanzu duk da abincin ma duk ba ta shi ake ba ta komai ba a'a abin da ake nema kawai ya za a ce mutane sun dawo lafiya kallau suna zaune za ka tafi nan ka je nan garin lafiya ka je nan ka da lafiya yanzu wannan ake ake fafutuka ake nema a samu zaman lafiya yan garuruwan da ake musu abubuwan da ake musu su ma abin da suke so yanzu a basu su zauna garuruwan su lafiya kalau ma iya wannan yanzu ake nema ba ma batun wani tsadar rayuwa da mene da mene duk wannan an wuce wannan layi sau da haka shi yasa Allah ya ce fa in karintum wannan fa'asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera ya kusanta ku ki abu kuma Allah ya sa alhairi tuli a cikin abin da kuke ki din nan sai sa mu'minai galibi su suna bawa Allah zabi ne tabaraka ta'ala za su bashi zabi kan Allah tabaraka ta'ala ya zaba musu idan haka yanzu kam shekarar siyasa muke za a yi zabe to kowa ya kudirce a zuciyar shi zabin Allah wannan ko ba yana nuna ka za hannunka ka zauna kai ba kai zaɓe ba a'a ka je kai zaɓe amma an kai zaɓe ka tabbatar cewa inda ka zaɓa kana ce ka kame zato ne amma kuma ba wai ka tabbatar yanke dole sai yayi abu kaza nan ba irin yadda aka dinga yi a baya Allah ya kiyaye mu ya duba ya dube mu ya ka mana masu tausayi yau kada mu ce gwanda jiya da eh albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yau mutane su yi hankali su lura da da harkokin zaben nan ga sunan duk sun fito to a zaɓi cancanta a zaɓi wanda ake ganin wato alheri ne sannan kuma a yi addu'a yawwa a gaya wa Allah a shaida wa Allah tabaraka ta'ala ya zaɓa mana masu tausayi masu ƙaunar e da yawa wanda wanda ba a tsammani sai zo kuma Najeriya ya karɓe ta sai kuma abin an samu kuma canji da sauyin da ake so na alkhairi an fahimta yawwa canjin gashi an samu amma ba na alheri bane dama wancan lokacin abin da aka yi ta faɗa kenan ita wannan jam'iyya canji canji canji wani iri canjin ba na alheri bane ya zama canji ne na sharri ta fuskoki da yawa wannan ba sai abu ne ya fara na fitowa Allah tabaraka wata'ala ya canja mana da canjin alheri eh albarka annabi sallallahu alaihi wasallam fa in karitum munna fa sa an takarahu shay'an wa ja'alallahu fi khairan kaseera sallar istikara raka'a biyu ce ake yi sannan da addu'ar ga ta nan Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika har zuwa ƙarshe ka kudurta niyya abin nan da zaka yi Allah in alheri ne ka ka tabbatar da abin ka sauƙaƙe min hanyoyin da zan bi samu sannan kuma ka yadda da ni da idan ko ba haka bane Allah tabaraka wata'ala ka canja min da alkhairi duk inda yake kuma ka gamsar da ni da alkhairi abun ka juyar da shi gaban na ni ma ka juyar da ni gaban to ko mutumin kirkin unguwarku ka zo ka danka mai amanar ya baka zaɓi akan al'amari wanda in ka ce mai abin da ka gaya da shi zan aiki to zai tsaya ya tunani ya ga abin da ya dace ya gaya maka wanda ba zai ji kunya in ya ce ka yi wannan abu ba to walle kuma rabbul alamina yau in ka bashi zaɓi zai zaɓa maka kuma zai zaɓa maka abin da yake alkhairi ne ko da kwan kakkai duba da farko baka san me abin da zai zo a baya ɗin ba to shi ne وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا نعم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذت منكم ميثاقا غليظا to yayin da ayoyin da suka gabata suka yi bayani akan hukuncin rabuwa wanda mace ita ce sababin wannan ita ta jawo aka rabu din sai wani kuma miji yana da dama ya karbi dukiya daga gare ta in ita ta jawo rabuwar to ubangiji sai ya biyanta da rabuwar da kuma shi mijin shi ne ya sabbaba ta ya yi bayanin cewar idan miji ya yi nufin yin saki ba laifi mata shi ta yi mishi ba ba wani mummunar ɗabi'a take nunawa ba to nan ba a yadda kuma ya nemi kuɗi daga gare ta ba Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi nufin sanja mata bigiran wata mata ma'ana za ku saki wata ku auri wata wa ataitum ihdahunna qintaran kuka bawa ɗayan su dukiya mai yawa to fala taqulu minhu shay'an kar ku sake ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba su na sadaki wancan ita ta jawo da haka aka nemi ta baka wani abu wannan kam kai ne da kanka kashin kanka ka nuna za ka rabu da ita to nan ba a yadda ka karɓi komai daga cikin abin da ka ba ta ba Allah ya ce a ta'khuduna hu buhtanan wa ismun mubina wannan istifhami ne na inkari Allah tabaraka wata'ala ya ce yanzu za ku rike shi wato da kire da kuma laifi wanda yake mabayyani mana yin hakan wato laifi ne wanda yake mabayyani a fili cewa bayan kai ne ka nemi ka saki mace kuma ka ce kuma za ka karɓi wani abu a hannunta to wannan laifi ne wanda yake mabayyani a magana ta biyu dangane da ayar shine malamai suka ƙari juna sani cewar idan miji da mata suna so su rabu amma rikicin daga both sides duk ɓangarorin guda biyu ita daga shi da nashi matsalar ita ma da tata matsalar imam maliku Allah ya ƙara mai yadda ya ce miji yana da dama ya karɓi wani abu abunta a irin wannan yanayin wala yura a tasabbu ruwa ba za a lura da cewa shi ne ya sabbaba abun ba amma jama'a da yawa daga malamai sun saba cewa la yajuzu lahu akhadul mali ya halatta ya karɓi sadakinta ba illa in tafarra da hiya ko illa an tamfari da hiya bin nushuzi sai in ita ce daga ɓangaren ta ake samun matsala ita kaɗai wata ɗarin rufi zalika kuma ita ta nemi a yi sakin to shine a irin nan ne kaɗai aka yadda ya karɓi wani abu amma idan abin ya zamo daga kowane ɓangare ne ba a yadda ba in kuma daga ɓangaren shi ne nan ma ba a yadda ba ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran kuka ba wa ɗayan su dukiya mai yawa sai suka ce wannan zahirin nan dalilun ala jawazil mugalati fil muhud dalili ne da yake nuna ya halatta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace man bana lillahi masjidan walau kama fahasi qatil bana Allahu lahu baitan fil jannati wanda diye gina wa Allah masallaci masallacin nan koda mafahasi qadati ne mafahasi qadati ne gunda tsuntsu yake kwai ko da iyagun da tsuntsu yake kwaye kwanci a gurin ne to in ka gina wa Allah masallaci Allah zai gina ma aljanna kaga nan ai ba wai ana nuna ka je ka gina masallaci iya maka su kadaci ba iyagun da take kwai take kwanci ko nan mutum ma ba zai iya shiga ba amma me ake nuna misali ake nuna sai suka ce to dan an ce wa ataytum idawun nakin tsara nan ma mubalaga ne cikin misali kamar yadda aka yi mubalaga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗa kuma har yau akwai wani sahabi da ake ce mishi ibnu hadradin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ya taimaka mai zai bada sadaki zai yi aure ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gudunmawa manzo Allah sai ce to sadakin nawa zaka bada sai ya ce ɗari biyu zai bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga alamun wato taɓuwa sosuwar rai a tattare da shi ya ce ɗari biyu za ka bada na sadaki ka annakum tuɗaɗɗi'una zahaba ko ka annakum taɗaɗa'una zahaba wani fiddata min urdil harrati aw jabali ya ce ya ka ce kuɗin tono sa ake daga dutse ka ce a baka taimakon ɗari biyu ka je ka bada dirhami ɗari biyu ko dinari ɗari biyu ka je ka bada sadaki kudin tono sa ake daga dutse azurfa kawai sa hannu ake a ebo a dutse to wannan sai ya nuna cewa kaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kudin sun yi yawa a biya a sadaki duk da wasu malaman suka ce a'a nan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana musun yawan kudin bane ba a'a yana musun cewar shi ibnu hadaradin talakan a wannan halin saboda haka ya buƙatar da kansa zuwa neman taimako da roƙo akan wani abu wanda yake ba na dole ba yau da so da haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya musun wannan domin mugalaci a cikin sadakin nan an gani sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yadda ya aure ai yar na na faɗi ko sai da ummu kulsu yar sayyidina Ali an bayyana eh to kaga shi a yayi a mutu kenan sai na umar ya aure ɗan na faɗi sai da ummu kulsu da zai ba da sadaki abin da ya ba da sadaki dirhami dubu arba'in ya bayar dirhami dubu arba'in sadakin sai da ummu kulsu ƴar na na faɗi Allah ya ƙara masa yadda bayan ya aure ya nemi auren sayyidina abubakar bata amince ba ko ita ce wadda aka bari a cikin nan kuma sai na Ali ta to yake nan zan turo ka gani in za yake nan sai na umar ya ce mata ya ce ki gaya masa ta yi shi kenan aka ɗaura aure sai na wato abin da ya bata sadaki dirhami dubu arba'in ba ƙananan kuɗi ba ne to dirhami nawa ne ake yin zakka da shi dirhami dubu arba'in kaga miliyoyin ai da yawa eh to haka ya bada sadakin sayyida ruqayya sai da umu kulsum yar na da fadima Allah ya kara musu yadda ya ba mu albarkacin su saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Amiru kana za ka amince aura maka wance ce shikenan manzo Allah kawai ya hada auren su to kuma an yi auren ba a yanka sadaki ba bai ba ta komai ba to shi ayo yana daga cikin wanda suka je sulhul hudaybiya da haka ya samu rabo a haibar matsayin a matsayin sadaki kaga kamar rabon nan da aka sai da shi sai da aka sai da shi dirhami dubu ɗari shine ya zama sadakinta yawwa sau da haka malamai sun yi ijma'i babu iyaka a mafi yawan sadaki babu iyaka a mafi yawan sadaki ba za a ce kada sadaki ya wuce kaza ba da Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qintara sai dai mafi karancin sadaki shi kuma sabani ne sabani ne illa abinda mazhabin Imam Malik suka yi riko da shi shine rubu dinari ko ɗaya bisa hudun dinari to yanzu kam da can shekarun baya dinaran guda ɗaya yana kaiwa dubu sittin ne da wani abu da can shekaru baya kafin zuwan mulkin nan na na Buhari kafin nero nerar ta canto ai da sun nerar ta canza duk ta zube sai ƙasa to yanzu kam ya haka amma dai da can aƙalla su kuma sun yi kiyasi a cewa shine abin da ake yanke hannu su malikawa da kiyasi suka tsaida aƙalla sadaki yawwa duk da su kuma wasu suna cewa sadakin bai da aƙalli ana ɗaura aure da abin da mace ta yarda ta karɓe shi a matsayin sadaki akwai masu wannan mazhabu kuma suna da hadisai da suka tattafi a kansa faqad zawwajtuka ha bima ma aka min alqur'ani na aura maka ita ka koya mata aya 20 ya annabi sallallahu da ciwon takalmi ba an yi aure da shi da mene to suka tattara irin wannan nasoshin sai suka ce shi sadaki an aure ana yin shi sadaki kuma abin da mace ta yadda a matsayin sadakinta suke na sai a mata wani ta amince amma malika sun tsaye da shi da aqallu sadaqi shine rubu'u dinarin din nan fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu butanan wa isman mubina ko sai yace wa kaifa ta'khudhunahu ta kada za ku karbe shi wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ga shashin ku ya mu'amalanci shashi mu'amala ta aure kenan wa akazna minkum mithaqan daliza sannan kuma wato alƙawari daga gare ku alƙawari wanda yake abin ƙarfafawa shine wato alƙawarin aure din mujahid yace al-mithaqul galiz uqdatun nikahi din mithaqul galiz shine shine wato batun kulla auren da aka yi domin auren za a ce a rike su da amana ai kaza ai kaza duk da anan ya kawo batun fassarori da aka yi wa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah cikin mata fa innakum akastumuhunna bi amanatin lahi kun rike su da amanar Allah wasta halaltum furujahunna bi kalimatin lahi aka halatta muku mu'amala da su ta aure da kalmar Allah aka ce wannan shine al-misaqul galiz na biyu kuma suka ce imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan da ake ta faɗa limamai za a daura aure ko a ce imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan kamar da Hassan al-Basri da Ibn Sina da Khalid dan Du'aba da Dahak suka faɗa. Nau kuma shine wannan wanda shi sabon ya ka shine udatun nikahi din nan shine al-misaqul galis duk da wasu suna cewa al-misaqul galis kuma yana iya zamowa al-walad mata ko duka ma ka ce al-misaqul galis ne duka zai iya dauka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Amin. Amin.
إنا أنزلنا على قل هو الله أحد الكفر إنها إلى بعد من جاهل ولا تجوع عن صلى الله عليه وآله وسلم